أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب يا من عنده الدهر غالب ولو ضعف ثراؤه يا مؤملا لك الحمد والشكر المصمد دائما فلم يخش من يلجا إليك توكلا صلاة وتسليما على طه أحمدا وآل وأصحاب ومن كان مبتلى اللهم آتنا الحكمة وفصل الخطاب ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد إخوة الأفاضلة المستمعين والمستمعات أقدم لكم تحية الإسلامية المباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kara jaddada saduwar wannan musulunci mai tabbon albarka domin ci gaba da karatun tafsirin alƙur'ani da girma da wata ramadan wanda idan ban manta ba mun tsaya a yanda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar muna kan bayani a game da me ayan da Allah ya kunsa a halittar sama lokaci ya halinsa ma kafin mu ci gaba da su alaga mu ya kaga kan wannan aya ta yi shi halki samawati wal ardi alaga mu tafaddal mashku أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون
الله سبحانه وتعالى تولى سوى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون muka ji fassarar wannan aya Allah yana magana ne akan halittar sama ta ƙasa da Allah subhanahu wa ta'ala yi da kuma sabawan dare da rana dare ba zai shiga rana ba rana ba zai shiga dare ba sai kowa lokaci daban sai rana ta wuce dare zai zo sai dare ya wuce rana zai zo da kuma muka ji dalilin saukan wannan aya muka ji irin irada da iko ta Allah subhanahu wa ta'ala shi ke abin da ya so a san da ya so a hanyar da ya so ba wanda ya zai cewa Allah ya kaza ne sai abin da ya ce za a yi sai kuma abin da ya hana za a hau muka ji daga cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala shi ke mu kowa abin da ya so mu ba ya ƙayashin wajen ya baka abu ko waje da abin da ya baka wanda da wannan ne malamai suka ce to daga cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala shine duk abin da za ka roƙa Allah ko meye ba shi wai zai san Allah ya biya maka bukatun nan wai ka toye wani abu daga cikin irada ko daga cikin taskan Allah subhanahu wataala ba komai yawan abin da ka bukata Allah ga maka duk ka gama kuma da Allah ya maka bukatun ka kai ka jina na hana ka iba da yawa daga cikin taskan shi kana ganin wai da gobe wani zai zo da ba za a ba irin naka ba saboda ka ka bu kwashe na taskan Allah duk yadda zaka bukata baka ita ka ce ka rage ta ba kamar ba a mata ta take ba haka ta cikin Allah subhanahu wataala take wanda Allah subhanahu wataala da kanshi ya ba da misali akan ya tuskan shi take gane ko ka ga bukata a wurin shi ya take a wurin Allah subhanahu wataala zuwa hadisul qudsi Allah ya ce ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum قالوا قاموا في سعيد واحد فسألوني فأرأيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك في ملكي شيئا إلا كما ينقص المهيال إذا أدخل البحر Allah yana nuna yanta mulkin sai ke. Allah ya ce, "Lau an awala kuma ahaikum da a ce mutanen farko da mutanen ƙarshe, da mutane da aljanu duka tun lokacin farko da yanzu a ce da aljanu da mutane duka da a ce za su haɗu su tsaya a guri ɗaya kowa ya buƙaci abin da yake so a guri na duk su gama ba abin da zai tauye a mulki na Allah subhanahu wataala domin ya mutum zai ta haka ai kamar misali ne sun katon teku irin ruwan da muka faɗa wanda suka ce wa duniya ka yi san waye mutum ya shiga cikin su waye mutum ya zauna tsakin su to wai irin wa'annan wanda suka ce wa duniya wai ka ɗauko zare ka ce za ka sa a ciki ai kalan ka sa zare a ciki wa ai na ibowa kowa ibowa to yanzu in ya ibo din nan a ganin wannan ya rage wannan wanda wani abu ya ma an yi wa za ka ɗauko ne ka sa a ciki in ka tuba mai zai za ka gawo a tattare da shi na tattara to wannan goma ma san wa an rage shi bai sani ba to kama ka duk gama kana ganin ka lissafin manyan abubuwa duk ka gama Allah maka da Allah ne maka ba abin da ka rage a cikin fuskar Allah subhanahu wataala yanzu da Allah ya ce fi sa'idun waye ma'ana kamar a guri ɗaya kowa ya tabu da mutane aljanu mutane yara manya Abdullahi yau kana shi bukatun yake Allah ka bani gida kwanar ɗari Allah ka bani kuɗi kana duk ka gama kana ganin ka bangaro na hauka Allah ya biya maka ba abin da ka toye mishi malam Najeriya Allah gama ya bukaci bukatan shi Allah ya bashi kaza ya bashi ƴaƴa ya bashi wannan duk ya gama ina ganin ya za da yawa ba abin da ya ga wani ya zo ya roki Allah bukatan shi Allah ya biya mishi malam Khalifa zai roki Allah ya biya mishi bukatan Allah ya biya mishi Malam Abdullah bukata Allah ya biya mishi bukata Allah ya biya mishi. Sai da Aisha to kina ta bukatan duk abin da take so Allah ya biya mata ne. Hafsa ce ma Khadija ce da wata ne wace wace duk a gama ku duk me zaka bukata a wurin Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya biya maka bukatan ka duk komai yawan su. Wannan abin da Allah yake nufi kenan da irada da Allah. Domin shi Allah baya gajiya daga roƙonsa baya ƙosawa. domin Allah ba mutum bane mutane ne mai kosawa wanda ke kosu sun kosa ai ya tafi yau mutum da zai zama mutum gobe zai fara kai wannan fa mutum fa jibu fa wata rana ko yana da ce ai baya mana saboda ya so ne ta kuma mutum fa kenan amma shi Allah so mu ya take ta kokan shi haka Allah yake so kai ta kokan shi shi kuma ya tabiya maka bukata haka Allah subhanahu wa ta'ala yake wani da wani ma yake cewa الله يكذب إن تركت سؤاله وابن آدم حين يسأل يكذب يكذب yace Allah shi Allah subhanahu wataala yana fushi da wanda baya wukan sa abu sai ka tafi ba ka bukatu wani abu abun Allah to Allah yana fushi da kai amma shi kuma dan adam a lokacin da kake roƙon shi ne a lokacin yake fushi da kai shi kuma Allah a lokacin da baka roƙon shi ne a lokacin kuma yake fushi da kai ya so ka ta bukata abu shi amma shi ma mutum fa a'a tashi dai kawai kai bai kada na huta dai Allah ba da sa'a mutum abin da ya sani kenan baya son ka zo kana neman abu abun shi kawai ka je shi dukan shi yake to shi kuma Allah ba ka zo ka zo kawai ka zo kawai ka bukata ko me ka gode shi Allah zai ga maka bukata saboda ka duk wannan yana nunawa ne akan irada da isa ta Allah subhanahu wataala Allah ka san magana shi a haɗe da yake cewa a littafin saƙoƙin alhaɗi da cewa baya ganin tashin abin da ka mallaka komai ka samu shi ya baka san shi mai baka duk bai baka in bai baka ba kyautar sa in ya baka ba ta tare kyauta gare shi dare da rana da safiya shi ba shi kosawa ne kokari kuma cin kashen ka tufar kashi zai baka su ɗebe zaton wanda za a shi baka kamar shi wasu ya gama musu ta sa kyauta duniya talla jira ba sa fita a gare shi wasu ya ana su a duniya ba su damu ba talla jira ya ba su tasu da dushi shi ne ka aikata yadda ya so wa idon don babu hadukin da za shi kwaɓe shi. Nimarsa ta gaji yadda mai lissafi haka nan azabobinsa mai al'arshi. Sautar da ya yi a duniya har lahira ba ta rage komai cikin taskari. Fitila guda da za a kunna guda dubu a cikin ta hasken zai rago a gare shi. Rana guda ɗaya ce, wata ɗaya ce kusan komai gida nai kowa gida nai za a san hasken shi. Ayar bisa ce, ayar bisa ce wannan ga duk mai hankali aikinsa ya gajiyar da mai koyon shi. Shi ne sabuhu Ubangiji haƙuri ga rai komai mutum shi ka ayyukata ya san shi. Na faɗa ɗin iko da ita ta Allah subhanahu wa ta'ala ta abin da Allah ya aikata wanda duk ma mutum bai gode ba shi dai ya sani amma ka ciwon su yace shi Allah subhanahu wa ta'ala baya ganin kashin abin da ka mallaka a gurin shi ka buƙaci abu zai baka da yawa amma baya kashin ya baka amma mutane fa za ka ga mutum a cikin kaɗin mutane akwai kuɗi akwai me duk ya gama a gurin shi za ka aiki baka amma ƙarshe da haka zai yawa ba kai wannan ba zai kama shi ba ba ko dai ma ana shi aiki ne ko kan ma ya ƙara bashi kaga mutum ke yana kyashin abin da yake baka shi fa yake baka amma yana kyashin kaje baka kuma ka fishi amma shi Allah ba to ka isa ka fishi ne yasa kun tankawa ko yake ko akwai a baka yace daga cikin nemomin Allah haske guda ɗaya ta Allah ya ba mu wanda da za a kunna fitilu duba abin da za su rage hasken shi yace me rana guda ɗaya ce wata ɗaya ce kusan rana da Allah ya yi ta abiya note wani bakwai ne rana ɗaya ce da Allah ya rana a sama ga ta nan za ta shi kuma ta zakwai amma ko ina ita na suka yanzu da za a kunna gulab ko da guda dubu a duniya Allah ya ɗauki haske rana me za ta haska ai kamata ma isha Najeriya amma da isa to kaga an sa ta a ko ina gidaje fa amma rana da Allah ya zaga an kulle windo an kulle ko ina za a samu ɗan huji sai ga ta wani fito sanan ta wani haske wannan hujin sai ga wani haske ta cikin shi amma gulob ba a ce an zuba lofuka dubu ko a Najeriya me zai yi in an sa a bayan gidan na jiya sa an kulle wundina in akwai gani hasken ya hasko nan amma gana fa za ka ka kulle ko ina za ka ga hasken da ya shigo yanzu wani hasken da muke ciki ai na gana ne ba na wannan nan bane za a kashe su za a kunna su duk ba su da fa'ida ba za a sa glove a duniya ko da dubu ba su rage komai a cikin haske shi ba na cikin rana ba to Allah ya mana wannan nisa Allah bai jika shi mana ba saboda haka shi Allah yana so mutum ya roƙe shi kuma zai bashi to kaga da muka zo can hadisi na hadisul qudsi Allah subhanahu wataala yace shi da a ce mutanen duniya da lahira mutanen foko da mutanen ƙarshe aljanu da mutane za su roƙe shi da Allah ya ja musu bukatar su duka ba abin da suka toye a cikin taskan Allah. Wasu za su yi tunanin cewa ai ba haka bane. Wasu za su yi tunanin ai sun roƙa Allah. Sun roƙa, sun roƙa, sun roƙa, amma Allah bai biya musu ba. Ai tunanin kai da wannan magana. Wani yana tun yanzu kushi a da'a shi. Allah ka bashi ɗan. Mu har yanzu Allah bai bashi ba, ya yi kiyamar laifi. Ya yi wannan, ya wannan. Shi a ganin shi Allah bai amsa addu'a shi ba, ya gashi Allah ya ce, kuma in ka roƙe shi, duk me za ka roƙa, daga da komai a cikin taskan shi ba. wani zai to me sa Allah kai bare mutum da dai haka ne na'am to malamai suka ce gaskiya ne duk wanda ya addu'a kake tunanin Allah bai biya mishi bukatarsa ba Allah ya biya mishi kuma Allah ya amsa addu'a shi amma lokacin aiwatar da ne bai zai ba amma an san ta Allah ya ga amsa to ai aiwatar maka da abin da ka roƙa shine kuma abin da ya rage wataƙila za ka ga ka yi addu'a Allah ya baka ɗa na gari sai Allah subhanahu wa ta'ala ko wataƙila ma ya san ba ka ma yi agon ba wanda ta nema ka faɗa na gari sai ka ce bayan ka gama addu'a ka ce Allah ya baka kuma Allah ya baka ba to sai ka ga wannan addu'an naka sai Allah ya yi hashi da sai ya riƙe maka ita ko wata in bala'i ta zo maka da wannan addu'a sai Allah ya koma maka da wannan bala'i sai ka ce ha to kai me kake ne har da Allah ya koma maka da wannan bala'i baka san ashe ka taɓa wata addu'a can nake ganin ba amsa maka ba sai yanzu da bala'i ya su da wannan ada Allah ya kawo maka da nan daga naka wataƙila ka gama Allah ya baka kuɗi Allah bai baka ba sai da wannan addan Allah ya canza maka da abin da ya fi alkhairi wataƙila in ya baka hakan zai zama ba shi ne mafi alkhairi a gare ka ba tunda akwai wanda in aka kan musu kuɗin ba shi ne abin alkhairi a gurin nasu ba sai Allah ya canza musu da abin da ya fi alkhairi yanzu Allah misali ya gama roƙon Allah Allah ya ba mu Allah ya ba mutum kuɗi ka gama roƙon Allah sai Allah ya canza maka sai ya baka ɗa mahaddacin alƙur'ani da wannan wannan kuɗin da Allah zai baka wanne zai kaga ɗan ke noma da can ɗan kaga sai Allah ya canza maka ya baka abin da yake tan alkhairi kanka cewa Allah ya zama maka bukata ba ya biya kuma akwai wanda ma Allah ba zai biya musu a duniyan ba kuma ba zai canza musu ba ta koma wanda ta fi alkhairin ba sai Allah ya hike ta sai a lahira ka kawo ka Allah ya baka abinci Allah ya baka ba Allah ka wani Allah ya baka wani duk ka gama in ka je lahira sai ga an ce to kaza naka ne kaza da ko ga lada ga lada shi mutum ya fara to ah to wai shi me yake ne da ya samu wannan ladan sannan na abu shi bayani cewa to ai kai baka sani ba ba kawo Allah Allah ya baka dawa Allah ya baka ɗan duniya ba yanzu ladan addu'a da kai da kuma kan yasa Allah ya baka ladan abu kaza da ko Allah ya baka duniya ba gashi abu kaza da kaza sai mutum ya ji dama Allah bai taɓa biyan mishi bukata a duniya ba duk alahira ne Allah ce ba shi da laƙaba dan ya shige aljanna shi da kyau ladan shi sun ƙara auki shi sa malamai suka ce to kakka ga Allah bai biya maka bukata a nan duniya ba ko bai canza maka shi baka ce ba wani Allah ai ba an san addu'a ne a'a ina an sa ko bari a lahira ko ya canza maka da mafi alkhairin sa tunda ana haka abin da kai kake tunanin shi mafi alkhairi kuma ce da mu ba shi ne mafi alkhairin ba kamar yadda wani zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roke shi ya rasulullah ka roƙan min Allah in kiɗi. Allah ya ce, "A'a, to da wanzu Allah ya san ba zai zama shi ne abin Allah kai a bisa ba." Ya ce, "Shi dai kai a kuɗi kawai, kuɗi." Ya ce, "Iya wasu zama." Za Allah san ba litar mai ce, "To ba matsala." Ta roƙan maka. Za Allah ya roƙan mishi Allah ya ba shi kuɗi domin da ya buƙata. Kuma haka Allah ya Allah ya ba shi kuɗi. Yana mana mutumin nan Allah ya ba shi dabbobi masu ɗumbun yawa dabbobi kala-kala shanaye ne akuyi ne ko duk yadda ya ciyar da ɗaya sai ka riba kuɗi ya cika shi yana masha Allah na Allah addu'a fa ta bi shi a shi yanzu Allah ya fara kawo ƙwaro haka dabbobi sun mishi yawan da ba zai iya samun sallah a maza shi ba sai dai a zahar da la'asar ya kai sun kai yawan da kai maruba da isha'i ko yake samu ya kai daga maruba har isha'in baya samu baya ma dawowa ma kawai daji dabbobinsa da Allah ya saukar da ayar zakka yanzu Allah ya san da ai yanzu ma ne ya tara abin da ya tara a kuɗi yanzu ya a faɗa mishi Allah baya saukar da aya ta zakka na fitar da zakka aka je aka ce to kai ba Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya ta zakka ce to na yake so ne aka ce ai ga yadda zakkan yake kaza kaza kaza kaza yace wa ana lagu in cire a wannan dabbobin na yace ina sai ya yi shawara haka ne kuɗin mai zama abin alkhairi a gaishe ga shi fadde wa ko ya cire wai ba zai iya ba ga shi sun fi ɗari ko ka cire ce ina a wai suka tafi suka ba mu zan ana labari ga fashi ga dabbobin shi iya yawa sun fi ɗari amma na ci ba zai iya wasu ya shawara zala ta ya kare shi sai bayan haka ya ce a kuma haka ne fa a hukamin shi Allah kuma Allah ya bashi zan Allah ya ce a cire saboda talakawa kuma an ce a a ya yi dawo ya yi bazakka ya je ta wasu Allah ya gashi wanzu Allah ce a kuma lokaci ya wuce haka wanzu Allah bai an san zakka nan tashi ba lokacin sai na abubakar ya yi bazakka ya kai sai na abubakar ya ce eh wanzu Allah bai karɓa wani sanin karɓa sai na umar lokacin wannan mutumi dai ya kawo sai na umar zakkan shi sai na umar ya ce a manzo Allah yi ba ga halifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar shi ma yi ba sai ni wajin zan ko irin ansa sayyidina Usman ma haka dai a tsarke mutumin nan a zaji can ya laka shi da gubin nashi ne bai jira kowa shi sai da wancan garin Allah ta shi da dabbobin sa tsarke haka muke bar dabbobin nasu ba amfani wasu kwatsa a gari tunda dai daji kai to wanda ya samu mata ba ku kawai Allah ya zo mishi da shi kaga wannan arziki na shi dukiyar da ya roƙa kaga bai zama abin alkhairi ba sai dai hajji iya zama baya samun sallah har ya zama baya iya fitar da zakka a kaga akwai matsala kenan saboda haka akwai wa'anda samun abun ko Allah ya biya musu bukatar abu ne wanda haɗari ne sai Allah ya rike shi sai ya ba su a lahira wanda a lokacin ya fi musu kamar da Allah ya yi wannan da a ce Allah subhanahu wataala ya ansa wannan bukatar ne sai a lahira kaga Allah zai ce ai abu kaza da kaza aka maka to gashi ne sai ji da ma abu an samu shi a duniya ba sai a lahira ne Allah ya biya mishi bukatar shi saboda ga kan mutum ya taɓa tunanin Allah zai biya mishi bukatar shi ko yaushe kakka yanke ƙauna wanda kuma muka ji cewa wannan aya ga dalilin sokanta muka ji cewa su kafirai da Allah ya saukar da ilahukun ilahun wai sai da suka musa suka ce ya ubangiji ɗaya zai ga mutanen duniya da muka ji Allah ya saukar da wannan aya to wanda ya halitta saman ya halitta ƙasar wanda ya wannan wanda ya wannan to wasu tun da suka zo wa'annan suka gane ashe ma su duk bota mulki da suke dishirmi ne su da kansu suna ma kansu dariya saboda abin tambuwa abin da yake iya musu sai kuma suka ɗauke shi a matsayin Allah amma tun da Allah ya ce to shi ɗaya ne to hujja shi ke kaza ko alolinsu ne suka yi tun da dai sun san ba isa a ce da alolin nasu ba tun da su suka haɗa su alolin nasu ba su ga su zuwa duniya ba sun za su zuwa duniya to za a ce wanda ka ga shi zuwa duniya kuma a ce shi ya sama baka san lokacin da yi ba to su ma sun yarda ba kuma kansu bane to daga nan ne wasu fa suka kaga ma kansu dariya suna ka wai da wai su ne suke ɗauka wani wai a matsayin Allah bayan ga Allah da ya kaza kaza kuma ai haka ne dole sai mutum ya maka shi dariya mutumin da ya ɗauki wani abu a matsayin Allah yanzu ya gane Allah in ya tuna abin da yake da zai yi dariya ce wai shi ne da yake kaza da kaza sai ji kamar ba shi ba kuma yadda aka yi wani kafiri lokacin da ya musulunta a ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina musulunta sai fara tuna abin da ya da ko sai fara dariya ya kilka ce dariya sai aka ce ah yawon manzon Allah ne kai kuma ya saka dariya ne wasan ya tuna da abin da ya faru da bane ya ce ya wasu zamba na tuna ne lokacin kafin in musulunta in kasance zan tafiya na samu kuɗi tun da ni ina da kuɗi ne sai na haɗa wanki na daban wanda ka san su a wancan lokacin wanki kala kala ne akwai na masu kuɗi akwai na talakawa na talakawa shi ne wanda za a yi shi da ƙasa a kwakwaɓa in masu kuɗi kuma ko an da ƙasa ya sha fenti kulle shi ko kuma a sassaƙa da bino a niƙe a yi shi da na yan gari kenan na masu kuɗi maƙato sai ya ce to shi yana daga cikin masu kuɗin gani sai ya sassaƙe da bino ya sa aka mishi gunki gashi ƙato so da zai tafiya sai sa a zakan shi yana hanya Allah duk zai je wani gurin ya sauko wani gari sai so sai fito da Allah na shi wani sujjada sai to zai shiga gari kaza yana neman nasara ne sai ɗauki shi wanda cikin daka ana cikin tafiya guzurin shi ya ƙare sai ji bala'i ya ce ka a kan tsara ba idan kowannen allah nashi da rabi ya ce to a biya mu bukata yunwa fa nake ji fa daga allah na ina mu mai da shi yana tunanin zai samu abinci a gaba ya ga a gaban ma bai samu abinci ya ce to abin da za a yi shi ne ya ciwo allah na nashi sai ya mishi sujada sannan sai ce ka haƙuri zan ɓalla hannunka da zan ba shi haƙuri sai ƙwalla ne sai cinye ya sha ruwa ya ce amma in na koma ga maka mai da maka da hannunka sai mai da shi cikin jaka ya ce amma ba gaba da wani arziki a gaba saboda kai ya zai ƙara ƙwalla shi sai mai da shi cikin jaka tafiya ta yi tafiya yana ɗan dogayin wa yana dogayewa yana ɗan kallon Allah na nashi juya dai kawai da ya ga kai ba zai iya dogayewa ba ya ƙara ciro shi sai da mun sujada sai to zai ɓalla ɗaya hannun sai da ya ɓalla ya ci ya ƙunshi ya sha ruwa haka ƙarfi ya ɓalla ƙafafu haka ƙarfi ya ce kai ba zai ƙara ba ya haƙura yunwa zai dore Allah ya bai ki ɓalla ba ya mai da shi ya yunwa ta kai yunwa ya dore ya dore ya dore ya dore ko ya ballo kan nashi kan Allah ka waki da ka ce a tutun aka yanta kan Allah ai kasan kuma an gawa Allah guda tun daga lokacin sai ya fara dariya ya ce to wannan shine abin da ya sa lokacin da suke kahuci wai mutum wai ya dauki abin da bai sai mishi komai ba yunwa bai ke shi da zai taimake shi shi ma kai shi yana maka shi dariya wai ka ta abin da mutum ya yi a baya wasu wai su ɗauki wani gunki a matsayin Allah da za su ga abin da Allah yi za su gana shi duk abin da suka yi da dushirme ga Allah wanda za su dogara da shi wanda shi ya halicce su sai su riƙe wani abu to da ku wannan ayar Allah subhanahu wataala ce inna fi khalqis samawati Allah yana nuna mana halitta da irin iko na Allah subhanahu wataala halittar sama da ƙasa da yi wanda kuma mun ji cewa me aya ko kuma wasu abun al'adabi da Allah ya halittar sama mun cewa daga cikin abubuwan al'adabi da Allah subhanahu wataala ya yi a halittar sama shine Allah ya ƙawatar da sama da taurari Allah ya ƙawatar da sama da wata da kuma rana duka kuma a sama suke wanda da Allah ya yi wannan ko wanda ya isa cire wannan wanda zai ce an manna su ne ko ya aka yi ga dai sunan kai kana ganin su wannan abu al'azibi ne da Allah subhanahu wataala ya shi a litan sa wanda ranar nan da muka ta take haka kuma ko ina wanda malamai suka ce to ayoyin sama abubuwan da suke sama abubuwa ne masu yawa tunda ta sama ruwa yake zuwa kuma ruwa ka zan ikon Allah ruwa da yake zuwa ta sama wani zai ce ko dai a kuni huji huji ne a sama ake zuwa ruwan sai dinga fitowa ta huji hujin nan to ka in ma akwai huji hujin ba ka isa ka gani ba in ma akwai ɗan ko mutum ya ake gani kuma akwai inda ya sai gani ce ce saboda in ka haka ruwa zai baka ne ka kalla idan ka zai zubo za ka buɗe ne na shiga kana zuwa sai ka gani to ko ruwan saukowar shi ai ba zai bari ma ka gani ba sai ka ce to aka kun ruwa dinga zuwa kun sha ko a ga ruwa na zuwa ai ba dole a yanzu ko a taɓa ruwa an taɓa ganin ruwa ko yana saukowa sama a ce kuma mutum ne ya zo da nan ruwa kaga sai dai mutum shi ya zira ruwa ko a connecting da wani ko a ce ta tanki yake zuwa za ka ga irin shawa wani zai ce a ikon Allah ko ka zuwa ko yana zuwa to ai sai ka ga an haɗa shi da wani ruwan ne sai ta yake zuwa maka ruwan sama fa da wani tanki aka haɗa shi a wannan tankin to duk wani tankunan da ruwan sama ne ake samu a cika su to shi kuma sama fa ya aka aka samu tankin nan da zai iya ba sama ga waki ɗin ruwa har da za a samu akwai na a samu a katsina a samu a lagos a samu a can ikon Allah kun wannan yana cikin ayoyi da abubuwan al'adabi da Allah ya yi a halittar sama malamai suka ce to me abun al'adabi a halittar ƙasa da Allah ya yi To daga cikin al'amura abubuwa na ajaib na mamaki shine Allah subhanahu wa ta'ala, cikin abin da yi a ayoyin na ƙasa shine shimfiɗatan da Allah yi. Shimfiɗatan ko abu ne na al'adari wanda dole sai mutum ya mamaki akai. Yanda Allah ya shimfiɗa ƙasa. Ka je can ƙasan ne za ka haɗu da ita dai, ka ɓalla can kana gudun mata ita za ka haɗu da ita. in mutum bai sai ce wai gashi ya gano ƙarshen ƙasa ba ko kuma akwai babu duk wanda ya je yana so ya gano ƙarshen ƙasa sai Allah ya tashi da gawan da dole ba zai ba zai kasa ma tsawa da komai zai saboda an yi mutanen da a wasu gari na ganin cewa sun yi ƙoƙarin gano ƙasan ƙarshe tunda an ce sama bakwai ne sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku sama ta huɗu sama ta biyar har ta bakwai su kuma ƙasa suke so su gani in ita ma bakwai ne ko ya ɗaukin ƙasa take kaga su ba za su sha wahala ba tunda su suna da naƙuri da kaga wani zai iya cewa ai tunda zai da naƙuri ne za a yi shirin gano ƙasa ba haƙi za a yi ba to a je da naƙurorin nan nasu da suka fara aiki gurin sai sun ga ƙarshen ƙasa suna cikin yi suna ganin sun yi zurfi sai Allah ya haɗa su da irin waɗannan duwatsunan wanda rana suke dukan su su dalme su zama wuta ka wuta kamar ruwa ko yana kwarara a ta irin akwai irin wannan to irin wannan suka haɗu da shi a cikin wannan ƙasar suka ce ha'a to ina za su da haƙƙi su makwata ne su haƙƙi shi ya fashe ya zuba musu su mutu kaga sai Allah bai bari sai sun gano ƙarƙin da nashi ba duk abin da Allah ya ce ba za a gano ƙarƙin shi ba su kuma da suka ce sai sun gano sun gashi sun tsaya sun tsaya da haƙƙi to daga aya ta ƙasa da Allah ya ƙasa shine zurfin ƙasa yadda ba za ka iya gano ƙarfinta ba. Ka haƙa, ka haƙa, ka haƙa, ka ga ruwa ya fito. Rijiya ne, ai sai an ƙasa ne can sai a ruwa ya fito. A ruwan, yanzu rijiya an ka haƙa ta can ƙasa, za ka gani a ƙasanta. Ƙasa, kuma za ka ga ruwa a sama. Ruwan ya ƙaru, za ka gani ƙasa. To ƙasan nan da shi ma za ka haƙa, ka haƙa, ka haƙa, ka gama ka ce kana so ka rikar can ƙasa, ba za ka gani ba. Wataƙila wani gwanda zai ƙara fitowa. shi ma a ce ya haka to ƙasa ba su da ƙarshe Allah subhanahu wataala kun yi san ya ƙarshen su yake saboda da cikin ayoyin da Allah ya ƙasa shi ne tsawon ƙasa ko ina ko ita ce daga nan za ka je can Nijar ta ƙasa akwai hanya daga nan zuwa can ta hanyar ƙasa akwai hanya duk waye wannan yaushe duk aka yi wannan wasu shekaru aka ɗauka ana yi wani zai ce a ai an daɗe ana yi shi kuma Allah rama kufe kunne ba sai an tsaya wai wani abu ko kasance ta kasance to da cikin ayoyin ƙasa su ɗi haki yadda Allah ya shimfiɗa ta strat wani Allah zuwa na tsala ke cewa ilal ardi kai fa su ɗi haki kalla wani yadda Allah ya shimfiɗa ƙasa ga tana a shimfiɗe ba ta wadda gangada gangada ba bayan ga ba wannan gangada gangada kawai ga tana ne a shimfiɗe to wannan aya ce da cikin ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala yayi a cikin halittar sama kuma yace a cikin halitta na kasa da Allah subhanahu wataala yi. In ji Sheikh Ibn Kasir da mun ji shi ne yake fita mai ayan sama da ƙasa to yake to ayoyin ƙasa shi ne shimfiɗa tun da Allah subhanahu wataala yi. To da Allah subhanahu wataala ya ce waqti la fi layli wan nahar da kuma sabawan dare da rana. Ma'ana wancan ba za ta zo ba wannan ta fita. Ba taɓa jin an ce yau rana da wata suna kokowa wannan na lokaci na ne. ranar da ce a daina wani ne kowa a hankali bitadiri bi ɗai bayan ɗaya ba kowa baya shiga lokacin kowa wannan shine a wakti lafi lai wannan har wasu kuma suka ce ai da Allah ya ce ikhtilafin lai wannan har shine toya lokacin wannan Allah ya ƙara mota Allah yana haka yanzu rana ya kurewa a ce lokacin da a ce ya kamata a ce gari ya fautu irin misalin ƙarfi bakwai haka sai ga a lokacin kuma zan bai wancan duhun da ya kamata ya yi ba za ka yi sa ka har cikin shi wanzu kuma sai ga an daɗe cikin rana ka ce ai yanzu ya za ce yan wata yi lokacin sai Allah ya ƙara magana tsawo su kuma daga sai ka ga maza maza ta ƙare sai Allah ya soye lokacin dare ya ƙara magana to ai shi ne ikhtilafun lalwal kafin kuma suka ce shi ne a tobe lokacin rana a ƙara wajen wanzu ka ga rana maza maza rana ta yi da sun soyi amma kuma za ka ga in mutum ya kwanta bacci kosa safiyan ta kuma ta ki Allah sai ya ƙara ma daren lokaci musamman ma a ce ranar sallah kawai mutum wani ma zai tsaya ne ya tashi sun da ya san safiya ta yi sai ga Allah ya ƙara ma abin tsoro to Allah yana haka ya toye wancan ya ƙara wancan ko ya ƙara wannan ya toye wancan duk cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala wasu malaman suka ce to shine ikhtilafun layl wan nahar saba wannan na dare da rana inji wasu malama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal fulki allati tajri fil bahr da kuma jirgi wanda yake tafiya a cikin ruwa za ka ga jirgi ya tafiya a ruwa iya tafiya baka isa ka ce kai ga shi yau to ya a ce wani zai mamaki to ya ruwa yake zuwa jirgi haka ba ba shi ya nike ba yanzu alal misali mutum zai mamaki ya ce worship ya tawa saman jirgi yanzu worship ne ake nufi da worship jirgin yaƙi yanzu jirgin yaƙin da amerika ta aikutan falastin ya kake ganin girman shi ya fi girman zaria to akan ina aka ajiye shi a saman ruwa suka ce to wannan ɗaya ruwa ne wanda ya ɗauka jirgi wanda ya kusa zai girma wani gashi nan ne kuma da ya nufe yana nutsuwa zai tumbulo ya koma sama abin shi ba zai bari ya kasa ba to ya Allah yi wannan ko dai ana wani abu ne da jirgi da ruwa ba sa wannan kashin ɗin haka amma da za ka ɗauki ƙarfe wannan ƙarfe wannan abu yanzu da za ka sashi a wani tsarin ku a san yana maka tafiya kamar kwale-kwale wani mai wani cikin ruwa to amma sai ga abin da ya fi wannan girma ya fi zagaye girma shi kuma a saman ruwa bin ce ba suka ce to ya haka wancan da ya fi wannan girma ma fi da kake girma sai shi kuma bai nutse ba sai wannan kuma ya nutse kaga shi ne ikon Allah da Allah ya wannan kaga wal fulki yuti tajri fil bahr wa yafu nas yana nan wannan yana da cikin iko da igala ta Allah subhanahu wa ta'ala shi ke haka cikin da ya so ka damu Allah subhanahu wa ta'ala yake nan dun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce jirgin nan yana zuwa wa mutane da jimayan fa'un nas da abin da yake mutane amfani a haka ne tunda ta hanyar ruwa ana kasuwanci da yawa Yanzu Legas ai na cikin garurukan da muke da su a Najeriya wanda suna kasuwanci da wanda suke ba a Najeriya ba. Yanzu da yan Amerika za su zo da kayoyi, kayansu ta hanyar ruwan nan na Lagos za su kawai na siya. A nan ta hanyar mu za mu kwasa mu kuma yan nan ta hanyar wannan ruwan ma za mu aika musu. Haka za a dinga kasuwanci ta hanyar ruwa kuma da wannan fulif ta hanyar jirgi zuwaye wannan. Allah wannan yana cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala da yi abuwa. wanda Allah subhanahu wataala kawai shi ya so sirrin da ke cikin haka. Da kuma hikima da Allah subhanahu wataala ya a halittar ruwa za ka yi ta tafiya kawai ya ganin ka. Ki duba wannan Allah subhanahu wataala. Malamai suka ce wannan aya da bimayan ku'unna. To kullum sai ya tambaye ka cikin alƙur'ani da wannan ayan ko za ka iya bugar da shi. Ka buga mishi hujja ka gama da shi ba har ƙarshe. yanzu akwai wani mutum da malamai suka ce akwai wata ranar da wani mutum yana so ya musulunci isgilanci wai shi makon wai ya ma samu wanda ba su da ilimi wai sai ya je gun malamai wai yana magana ai da malaman ma zai baga ko ya yi gefe a wasa sai ya tsaya yana ce wa malamai ba ku ne kuke cewa Allah wai ya ce ma ku ga ɗan filiki ta yadda shi ko Allah bai ba komai alƙur'ani ba komai yana cikin alƙur'ani malamai suka ce gaskiya ya ce to na yaji a cikin alƙur'ani na inda Allah ya ce yaji yace ina citta alƙur'ani na inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce citta in kuma akwai inda Allah ya ce citta a kawo mishi malamai suka ce to ba za mu dai ce gashi inda Allah ya faɗa citta alƙur'ani mai girma ba amma dai ka san da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana kan shi yace a kawo mishi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a wannan aya إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس mutum da Allah ya ce bima yanfa Allah to citta yana da amfani yake kwarai kuwa to yana cikin bima yanfa Allah yana da cikin abin da Allah ya lissa masu amfani da mutane to yaji ya shiga ciki albasa ta shiga ciki citta ya shiga ciki komai duka a sa shi a nan duk wani abin da zaka ce babu alƙur'ani kuka ce ai babu tuwa alkurani ya ba fa wannan tana amfani ya shiga nan to komai da zaka dubo zaka ce ne ba ma bindiga ne duk yana cikin mai fa wannan saboda ga malamai suka ce da wannan zaka iya korar da duk wanda yake son ya suka addinin musulunci da kalmar wannan da Allah subhanahu wataala faɗa a wannan aya to kuma kan ne dama Allah ne ko na cikin alƙur'anin ba to duk wanda zaka ce ma bari to Allah subhanahu wataala ba abin da ya bangi a cikin alƙur'ani kuma abu ne yake to da Allah subhanahu wataala ya ce wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ard da abinda Allah subhanahu wataala ya saukar da sama na me na wa tunda wa yake saukowa daga sama wanda wannan ne in ya sauko ƙasa take tashi yanzu ai mutuwar ƙasa shi ne a ce babu wa yanzu alal misali ka je sahara wuri alamsal ba a yi musuwa shekakun a garuwa nan shekaru da shekaru ke nan ka ce za ka shuka wai ka kale shi ko da za ka dinga mishi ko da za ka dinga sa mishi ba bai da tashi nan da kake so ba saboda wannan ba daga Allah ne ba da a ce na sama ne to za ka ga in tegun sama ne in ya sauka a shi zai fi tashi zai fi soron tashi soron nuna amma in wanda za ka ibo ne tufa zai raya gurin amma ba yadda na sama zai ba to sai sa Allah subhanahu wataala yi na sama saboda akwai abin da shuka take so saboda wannan ruwan sama akwai abin da wanda ba na sama ba kuma bai da wannan tasirin da zai shuka na yaso mun girma sai sa Allah subhanahu wataala ya sauka mana da ruwa wanda kuma da suka ce kai ko ruwa ka danka mu shuka za kana sa mata ba za ta tashi ba in babu rana shi ma zai sa duk Allah wannan don mu ji daɗin rayuwar ka gane Allah ya mana kuma ga wa ka ji ga ga komai duk wannan dan Allah subhanahu wataala ya faranta mana rayu kamar to duk waye wannan Allah yana magana ne da kafin ko dai wa'annan gumakan nasu ne ko kuma iyayen nan nasu ne suka yi wannan ko kuma iyayensu ne sai su faɗa a ina suka yi ba su da hujja su ma dole sai sun sallama da cewa Allah subhanahu wataala shi wanda wasu abubuwan su su ma san da shi ba anan aya kuma suka san da shi sai Allah subhanahu wataala ya faɗa cewa bastafiya min kulli dabatin Allah subhanahu wa ta'ala ya yada a duniya min kulli dabatin daga dukkanin kowace dabba a duniya akwai dabba kala kala a duniya zaka samu mutum zaka samu akuyoyi maguna ne mai duka a cikin duniya duk sun shiga jam'i ko sun shiga cikin dabatin wanda zai a jiya muka ji cewa dabatin yana nufin duk wani abu wanda yake tafiya a ƙasa ko da tafiyan shi a ƙasa bai zama koyaushe ba ne don ƙasa akwai abubuwan da suna tafiya a ƙasa amma tafiyansu a ƙasa ba koyaushe suke yi ba kamar yanzu tsuntsu ai ba koyaushe wanda za ka gan shi kamar yadda akwai tafiya kullum cikin ƙasa ba mafi yawan inda ake ganin shi saman bishiya ko gan shi a sama yana tafiya amma yana takuwa ƙasa an takuwa ɗaya biyu kurin ya tashi ya je saman bishiya ko ya ta yawo amma an fi sanin shi tafiya iska amma tun da yana takawa sai ya shiga cikin dabbatin don komai in je yana taka ko sau biyu yake tafiya ya sama ya saka sau biyu ya sama ba ka taka ƙasa ba ka shiga cikin dabbatin kamar da Aisha yake faɗa a cikin juwa ne shi cewa dabibun ka gusnul bari tabtabi in mashat dabibu qatar badha'ishi kullu man hal yace ni yakun ka gusnul bani tabtabi in mashat dabibu qatal badha ishi kulli man hal ina magana ne akan wata tsuntsu yace ni yafi ka gusnil bani tantajju in mashat Allah me yace mata alƙi dabibu qatal badha ishi kulli man hal cewa ita wannan tsuntsu shiga ta da dabibu mai tafiya kasa wanda to ai ita kuma ba koyaushe take tafiya ban kasa ba mafi koyaushe ta fi sabawa da sama iska saboda haka duk wani abu da yake tafiya ƙasa za a iya tuna shi da dabibin ya tsuntsu yana tafiya ƙasa to ya shiga cikin dabibin kuma za ka iya tuna shi da dabbatin duk ba laifi kamar yadda alkamatu bin ubada shi ma yake faɗa a cikin diwani shi yana dai magana cewa fa tsuntsu fa ana iya kiransa dabbatin na shi kanshi ma da dabba in kira ta inda yake cewa ka annahu sabat alaihim sahabatun sawa'iqu halit tayyibuhunna dabi sawa'iqu halit tayyibunna dabi akan tsuntsu ne yake magana su wayannan tsuntsayen dabibin suna tako ne sun saba su ta tafiya a tare wannan da mutane suke kwaro ci su ma ka tsuntsayen da suke tafiya to kaga ha a kira tsuntsu da yana tafiya a kasa wanda shi ai ba wanda yana tafiya can sama yake ko ya ji kara sun yake to an kira shi to wanda ke tafiya a kasa da dabibin ma aka kira shi tafiya kasa ga duk wani abu da yake takuwa ƙasa za a kira shi dalili har mutum in dai mutum yana tafiya ƙasa za a kira shi da dabatin ba ne shi kanka ce ko mutum yana je ka ce maka dabatin kai tun da ya kana takawa ƙasa kana tafiya ka shiga cikin lissafin dalilin ka shiga cikin lissafin dabatin ji malamai da larabci kenan tun da su ne suka fitar da wayannan ka'ida tasu to da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa tasrishin iya cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ke juya iska inda ya so a sadda ya so daga can zuwa can daga nan zuwa nan iska ce wanda Allah zai aiko ta ta haɗe girgije ta gaba ta kai wancan can ta zuwa wancan can ai za ka za ka akwai lokacin da za ka girgijen ya haɗe a wuri ɗaya akwai lokacin za ka ga shi gudu-gudu wancan can wancan can ka can a can aka ce to ah wani mai za ka irin wannan za ka ta wani can da can sun bi sun gagare za ka san sun haɗe to duk wace wannan Allah subhanahu wa ta'ala da iska ne ke haɗa suka ga wata yin sun baka siffan wani abu wani zai ce ah kamar hoton wani ne wannan gizon ya bada saboda iska ne duk ke wannan ya haɗe can ya wannan can ya wancan to ai shi ne wata suri suri haɗin nan Allah shi ke jin iska ta zama a kima, ko ta zama mulhaka, ko kuma ta zama sirran ko nasaran ko halakan. Allah shi ke duk wannan. Ya aiko iska ta tana nuna bishara ne, ko ya aiko iska wanda take nuna akan nasara, ko kuma wanda take nuna ma akan hukuma. Akwai iska da kawai ta hukuma ta in jano akwai matsala. Azaba ce kawai. Akwai wannan iska kuma duk Allah ke wannan. ina kuma mutane da su Allah iska ma ya gama da su ba ma da wuta ba iska kawai ta gama da su to da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wata wasu malamai suka ce ai wata filifin riya da juya iska ai Allah yana nufin junuban gabaci ne yammaci ne arewaci kudanci duk Allah shi ke juya iska ta inda ya so wata iskan daga gabas za ta taso ta yamma ta baya wata kuma daga hagu ta dama wata daga daman ta hagu wata daga yamma ta gabas duk Allah ke nan wanda malamai kuma duk sun ba wa'annan sunaye wanda take zuwa daga dama ta yi yamma daga gabas ta yi duka sun ba su sunaye nasu wanda a cikin binin kasiri ce ai da Allah ya ce wata sifin ya cewa akwai iskan da ta gatan ta a cikin rahama wani zubin ta zo da rahama wani zubin kuma ta zo da azaba wani zubin kuma iska tana zuwa da bishara ya ce kamar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ni ne da iskan sawa. Wanda iskan sawa muna ko Allah ma ya haɗa mu da ita. Mai ita iskan ta ba duk an ta zo to taimako ce. Akwai lokacin da kafirai suna kusanto sabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana yaƙi suna yaƙin kora sabbai baya. Sabbai ana baya ana baya amma wasu su gaba tana ƙara tunkuɗa suna ƙara tunkuɗa suna tsawatar da su. Da iskan sawa Allah fa wani jajjefa kafurai baya ko shi da mutum yana ɗan dariya ko shi da iska kyau ta ɗiɗa shi kasa ko haka Allah sai fa tun kuɗa kafuran baya da iskar su ba Allah ya ce to iskar sa ba Allah ya taimake sa tun ita in ta zo iskan taimako shi ita kuma iskan da buga kuma tun daga jin sunan da ka san akwai matsala da baya da baya take tafiya to in ta zo kawai kuma ɗaga shi baya take in ta zo kana bayan ta ya ɗaga ta za ta kai sai ta kai ta ƙara dawo wata ƙara tafiya ta baya da baya da baya take tafiya ko mai auren ta kai daga shi za ta fi cillar da shi gabanta tunda ita ce iskan dabuwa wanda Allah ya ce to uku likatul ad bid dabuwa su adawa Allah subhanahu wata'ala ya alakar da su ne da iskan dabuwa ba su suna cewa su manya manya bane su katun katun ne ba ba wanda ya ce tun kuɗa su suna ganin to su ya zai iya ma da su suna ganin in yawa ƙara musu magana gaske ɗaga shi sun mutsuke shi su annabi na suke ce maka shi kuma dai ya san ne bai da ƙarfin da zai da su amma ai shi kuma yana da Allah sai ga Allah Allah ya gama da su Allah ya aiko musu da iskan dubuwa ita kuma da baya da baya take bi sai da baya da baya to dukkan su tana ɗaga su tana koma da su baya iskan da buga ke kuma Allah ya tsage mu da ita tunda ita dai in ta zo tana bishaga ne za a faci alawa ba kawo to ya za ka so abin da zai zo maka na shagan ba ka sha alawa Allah ya tsira mu da ita kuma Allah ya haɗa mu da iskan sa wanda Allah subhanahu wataala ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita na'am wannan kuma Allah ya ce wannan zulifin ilahi ai duni iska wani suka ce ai iskan nan da Allah ya ce ita ce wanda take kai jijjige ta inda za ka gan shi za ka ga jijjige na tafiya me yasa za ka ga an ce nan zari a yiwa zirga can wani gari a yiwa saboda iska ya tafiyar da ita ce can zari bai tafiyar da ita can ran ba wani abun mamaki ma za ka ga yanzu nan za ka wa kofar duka ka gama jikewa kana gudu ruwa yana jika ka ba shi zai sa kai ka ga mutum yana shigowa sabon layi sai zuba a ruwa shi ko duk ya gama shan ruwa a can kofar duka nan kuma ya samu saboda girgizan iska ya juyo da girgizan ne can kwai da azgon su a yi sai ana nan an dan wusa ɗauke musu girgizan zai horar da shi ya je shi can ba su zama ko an gan musu ya yafa ya ɗan tsaya shi wani an fara shawo mana wannan duk iska ne ke wannan shi ke juya shi can murmula shi can ya kwaso shi can duk da yake so wannan kuma iska na wannan ne saboda irada ta Allah Allah ne zai sa to juya kai kai ta can sai ta juya ta kai ta malamai suka suka ce kuma ana hakan kan mutum ya ce a'a babu wani wai a ce a wuri ɗaya can ana yi can ba a yi akwai haka akwai wanda ma Allah shi zai aiko girgizan gurin shi ko za ta zuba kana ganin tana zuwa a gurin shi kai kuma ga gurin ka ba ta zuwa har sai ka shiga inda yake za ta zuba maka wanda aka wani mutum yana cikin fado ma ko ya ga girgiza ta ta gudu to wannan girgiza ai ban taɓa ganin girgiza tana gudu ba sai dai ka ga an motsa na ta hankali hankali in kuma gudu ko yana gudu yana gudu shi ma na binta sai ga mutane sai dan kawai musu ko yana so ga ina ta tsawon da gidi gudun ta kin duniya za ta ji kuma fita za ta duniya a ganin to ya ɗauke ko ya ga ta tsaya a ungiri ya ce ah to za a yi sai ya ji wata murya ana cewa ya fi wannan kiki ka je ka shayar da gonan wanda wannan kuwa ko ya bar gidan kai hanya ta canza hanya ta ƙara komawa baya a ya gama zuwa ya ƙara komawa baya din dai ya ce wannan waye ko da ake so a je a zubar da girgije ruwa a gidan shi a gonan shi sai da ya bi wannan gidan sai ga ta soka a gonar mutum ko tana zubar da ruwa ce a ga gona na ko musamman ta tsallake nawa ko ta zama nan ko ta zubar duk mamaki wace yana leƙa gona ya ga mutum yana hanyar ruwa ruwa yana zuwa shi a tunanin shi ko ina ne ake ruwa bai san ma makocin shi mai gonar sa ko mai zo gonar shi ba a gonar shi ko da tsaya sai ka zo gonar shi zaka ga wakaci a to an yi ruwa ma kenan bai san gonar shi ko aka saukan ma da ruwan ba sai zo ya ce mishi haka ban Allah wai mai sunan ka ne ce suna na wani sai ce a sai tunanin ai kuma shi ne sunan ka ne na ji wannan girgije aka ce zai shayar da wa a gonan ka amma kai kuma Allah mai kashi ne ya ce me ya ce a'a kai kuma wani ne na ga wani a gonan ka ya ce ai numar wani ai ana yi ya ce a'a wannan a gonan ka ne kawai sai ce ni me yasa a gona na babu me yasa a gona babu sai ya leƙa sai gani a da gaske wawwa a gonar shi ne kuma ruwa ce kuwa ga ɗan gata sai mutum ne ce amma dole ka abin da suke ya a ce ruwa ba zai zo ko ina ba ga zuri ga gona na ya tsallake ko ya zo nan ya ce to ni gaskiya ba wani abu da nake ba sai ya gashi ko ya zo ma na nake ya faɗa mishi cewa ai abin da nake yi shi ne wannan arziki nawa na gona in ya fito ina kasa shi kashi uku kashi na farko in kai gida na ci kashi na biyu in sadaka kashi na ɗaya in maida gona a wasu ruwa wanda nake kenan kuma ya ce bai taɓa ganin shekarar da aka yi wai bai taɓa shuka ba saboda in ma hakan ta yi ko ana lokacin da babu a cizo kuwa gonar shi ko yana zuwa da to Allah dama yana haka tun da shi ne wata shirye shirya shi yake juye iska yanda ya so shi ya juye iskan nan ta ce gigita a tsoron gonarka ka kenan ba da zakka ma akwai da muhimmanci domin duk wanda ke bada zakka Allah zai ƙara ma dukiyar shi yawa domin Allah subhanahu wataala shi ya baka kuma yace yanzu yana son ka bashi ma na talaka wanda ba su da shi sai kuma kace ba za ka bada shi kuma sai ƙara maka ai ko mutum ne yanzu na baka abu sai kuma na zo ina mun ga abu dan ce kashi dan bani har tsamin kula kaɗan wasu yanzu ni ba zan baka a kaɗan da gobe za ka zo za ka gan da shi wai sai Allah ne baka wai Allah yanzu ya ce a ba wa'ancan shi waye baka wai sai kana cewa ai wallahi da za ce wa ai wallahi dan ai wallahi ba zai maka amfani ba a ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala zuciyar na ka ba inda za ta je inda take a nan za ta tsaya ka kuma ba amfani mutum ba zai so haka ba in dai haka ne mutum ya ba Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya fitar da zakka abin zuciyar Allah to duk wa'annan abin da muka Allah zai iya maka har zuwa iska ko ya zuwa da ita don ta zuwa ka kawai Allah na wannan wanda ita ma fi girgije girgije da muke gani da yake zubar da ruwa ma in suka ce akwai ruwan alkhairi wanda yana zuwa da bishiyar akwai ruwa kuma na azaba akwai akwai wanda dan Allah ya kubantar da ku ne sai ka muku ruwa kuna a ga ruwa kuma sha Allah ta ile su ku din kun taka gidajen ku da amma ku abin da ya rage nan yanzu a wannan lokaci da ake yin sa'on Allah sai ga an yi ruwa ana jin daɗi amma sai ga waya tafiya da gidaje saboda Allah ya aiko wannan ne don kowa don jin daɗi ba to kaga akwai irin wannan shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da tana Aisha tace duk lokacin da manzon Allah ya ga giggije ya tawo ba ce ko me yake ko sallan nafila yake zai sallama ya fito ya wuka Allah Allah kamar da wannan giggije domin girgizar alkhairi ba na shari ba to in kuma na shari ne sai ga Allah subhanahu wataala ya sa sai a girgizar ya canza wani bai shakko ba in kuma na alkhairi ne in manzon Allah ya addu'a nan sai kuma gefe sai Allah subhanahu wataala ka ruwan kuma ya sako saboda Allah ya nufi ya zama girgizar ne na alkhairi wanda idan mun zo gobe za mu ji kamar haka wata addu'a manzon Allah yake karantawa idan girgizar nan ya haɗu don Allah subhanahu wa ta'ala mai zai ji zane zama na alkhairi kai ya zama na shari anan za mu dakata saboda karancin lokaci fatan Allah ya biya mu kowa bukatunsa na alkhairi da zahiri da batini alfahun mazan Allah sallallahu alaihi wasallam muna kan Allah subhanahu wa ta'ala Allah tan mazan Allah Allah saka mu kowa da alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ka zo na da Najeriya lafiya da Kaduna lafiya da kuma Najeriya gabaki ɗaya lafiya alfahun mazan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka dukan mai sana sai da Amina ka dukan kakana a shekaru masu zariya maka ƙara mulana a shekaru Usman Bauchi kan kwana da lafiya alfahun mazan Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وملك والخاتم لما سبقنا سر الحج الحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله لقد يا إلهي سبحان ربك رب العزة العزة عما عما يصفون يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Gracias.